كذلك القليل من كلامي يصلحها لو أكد السلام معتقد الكمال لم يقل ولا يفهم غيره وإلا أبطلا فيرجع الإمام من عدلين إن لم يحقق افتراء غين بل شك أو ظن نقصا قال مستنكها أملا أو الكمالا قبل السلام أخبر أو بعده معتقد الكمال فيما عنده يرجع في الثمان أو لا يبطل يرجع في الثمان أو لا يبطل أو لا على اليقين منه يعمل إلا إذا تواتروا فيرجعوا لقولهم وهو الخلاف يقطع أو شك مستنكها أم لا أخبروا كمالا أو نقصا فخمس صور كمال لو نقصا نعم كمال لو نقصا فخمس صور قبل السلام أخبروا أو بعده معتقد الكمال فيما عنده وتبطل الصلاة في العشر إذا أبى رجوعا ويقينا هذا وحمد آفث وحمد آفث أو المبشر وتركه فيها ولو سرا حري
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau ranar alhamis a sha biyu ga watan rabi'un al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara na da dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan goma miladiya haihuwar annabi isa dan maryam shekara ta dubu biyu da ashirin daidai za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna bau'ul musalli wallafar babban malami al'allamatul kabir al-shaikhu al-ustaz al-bahar allamatul sudan abu muhammad abdullahi ibn fodi rahimahullahu ta'ala wanda wannan darasi shi ne darasi na goma da za mu tashi a kan baiti na duk da dai mun karanta shi tun a wancan lokaci baiti na ɗari da shida a cikin wannan littafi mai albarka idan ba a manta ba muna nan cikin fasali da malin yake magana a kan wasu al'amurra wayanda yake aikata su a cikin sallah matulub ne abu ne wanda yake abin nema wato musahabbi ne to don mai sallah ya zo da su ba a ce kuma sai ya yi sujuda ta sahau ba wadda dama ai shari'a ta riga ta neme ka ka zo da su saboda ka ba al'amura ne masu sa da cewa mutum ya yi ƙari da sai ya yi sujudu sahawi ba to shi ne bayan ya yi magana aka abin da ya shafi tasbihi kaza ka tasbihu rijalin wa nisa للحاجة التصفيق غير نأتسا كذلك القليل من كلامي ليصلحها لو عقب السلام bayan ya yi magana aka abin da ya shafi tasbihi cewa abin da shari'a ta nema idan mamu suna tare da liman yana ba su sallah wani abu ya faru na mantuwa a bangaren shi limamin kila ya bar wani abu ko ya ƙara wani abu to shine su yi tasbihi kuma shi wannan tasbihi mu a wurinmu a mu babu bambanci tsakanin maza da mata kowa tasbihi zai saboda ko da mace ce tasbihi za ta yi za ta yi maliman tasbihi domin a tunatar da shi to wannan tasbihin abu ne wanda yake almatulub shari'a ta nemi a zo da shi to don ka tasbihi don tunatar da liman kan abin da ya manta to wannan ba a cewa ka yi sujudu sahawi to amma mali ya ce wasu wanda ba mu ba kama a shafi'iyya su sun tafi akan cewa mata taɓi za su yi saboda dogaransu ga wancan hadisi cewa tasbihu lirrijali wa tasbihu linnisa tasbihi maza za su tabi kuma mata za su to sai suka fassara hadisin cewa annabi ya raba ne ku maza ga abin da za ku yi in sallah ta faru ayin wani abu ya faru a sallah ko kuma mata ga abin da za ku yi idan matsala ta faru a sallah don a faɗakar da liman to wannan dai saɓani ne to bayan wannan sai ya kawo kuma abin da ya shahi magana wadda bata shahi tasbihi ba yanzu ya gama maganar tasbihi duk da zai dawo akan ta nan gaba to akwai inda kuma dole kila liman yana buƙatar a yi masa magana da yaren da yake iya fahimta wanda zai sa ya gano abin da ya zo da shi na mantuwa a cikin sallah to wannan magana ita ma dan mamu ya yi ta inda ta cika sharuɗa wanda malam zai ambata to ba a cewa sai mamun ko kuma shi liman ya yi sujudu sahawi saboda wannan magana ita ma tana daga cikin abin da aka nemi mamu ya yi a kamar yadda aka neme shi asali a yi tasbihi to in tasbihin wasu lokuta ba zai samu ba kila ana ganin cewa ko ai mai tasbihi ma ba zai gane me ake nufi ba kila shirme ɗaya zai karawa to babu laifi a yi masa magana kamar yadda zuliyadeni ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama magana lokacin da annabi ya sallame sallah ga raka'a biyu sallah azhar ko la'asa sai ce ya rasulullah ana sita an qusirati salatu ka manta ne ko ko dai an yi kasarun sallah ne an rage rakawoyin sun dawo biyu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce lam ansa wa lam tuqsar ban manta ba kuma ba a yi kasaro ba a wanda ta riwaya kullu zalika lam yaka kowanne ba wanda ya au ba mantuwa kuma ba kasaro zune dai yake cewa a labudda min ahadihima ba makawa ɗaya daga cikinsu ya faru to nan ne sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce as-sadaqa zuliyadai abinda zuliyadai ne ya faɗa gaskiya ne sunansa khirbaku khirbaku ake kiransa shi zuliyadai ne sai suka ce qalu na'am ka ce eh to daga nan sai manzo Allah ya tashi ya kawo cikon abin da babu daga ƙarshe sai ba'adiyya to wannan magana da ta auku shine malamai suka yi hujja da ita kan cewa babu laifi mamu za su iya magana da liman sakamakon wani abu da ya faru a sallah yabe shi zulaidaini ya fahimci cewa ko da ya yi tasbihi annabi ba zai gane me yake nufi ba kuma ga shi an riga ma an sallame sallah to ita magana ana cikin sallan ne kamin a sallame kenan ko bayan an sallame duka ɗaya ne ba wani bambanci to shine sharaɗinta na farko alƙalilu min kalami maganan nan ta zamo ya kaɗan a wasu malamai suka ce ta wuce jimla biyar in ta wuce jimla biyar to ta sallah ta lalace jimla biyar yasa duk wannan tattaunawar da aka yi tun daga shi zuliyadaini da annabi da tambayar da yawa su daga cikin sahabbai duka za ka gaba su wuce jimla biyar ba ana sita ya rasulallah am kusratis sala bal kullu zalika lam yaqa wa kuma lam ansa wa lam tuqsa la budda min ahadihima ko qad waqa ba'du zalika sashin wani abu ya auku a sadaka zuliyadai kaluna jimla biyar kenan to sharar wannan shi alkalamul kali ya wuce kalma biyar ko jimla biyar to ya bata sallah shi yasa yace kazalikal qalilu min kalami li yuslihaha sharadi na biyu kenan ya zan maganar an yi ta ne don ya gyara sallah in kuma ba don gyaran sallah an ka yi ta ba to sallah ta roshi kuma wannan lawa aqiba sala ko da ko bayan sallar sallah ne kamar yadda ya auku ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai da ya sallar sallah sharadi na uku mu'taqidal kamali shi limamin nan ya zan ko da ya sallame sallah a ransa yana jin cewa sallar ta cika domin wanda ya sallame sallah bisa ga shakka ta cika ko bata cika ba sallah ta ta lalace wannan ba maganar sahawa ake ba sallan ma ta rubuce don baka da dalilin sallama baka da yakinin sallah ta cika haramun ne wannan to shi yasa ka kawo wannan sharadi dole ya zan shi liman yana mai itikadin cewa sallar ta cika shi yasa ya sallame ba shakka yake yi ba sharaɗi na gaba lam ya kuma lokacin bai yi tsawo ba ba daga an wace har masallaci wasu sun koma shagunan su wasu sun koma gidajensu sai aka dawo ana tattara mutane to kaga ai wannan lokaci ya yi tsawo a'a sannan sharaɗi na ƙarshe wala ya fahimu gairahu ya zan shi liman bai fahimta wani abu in ba magana ba in har in ai mai tasbihi yana ganiya to kar ai magana in har in aka yi mai ishara da hannu ko da kai ko da baki zai iya fahimta to kar ai magana wa illa aftala in babu waɗannan sharuɗan da ya zana to wannan magana ya ɓata sallah ya lalata sallah to kun ji sharuɗan yin magana a cikin sallah tun daga shi liman har mamunsa in dai wa'annan shurut sun kammala guda biyar to babu laifi a nan za a iya yi magana shari'a ta ba da dama kun ga saɓanin tasbihi فيرجع الإمام من عدلين إن لم يحقق افتراء ذين wanda ya koma ga maganar tasbihi dama ya an ce ya aje maganar magana dama an ce maza da mata tasbihi za su yi ko kuma a maganar wani daga cikin mamu ya yi magana da shi liman ko kan cewa kaza ya faru a sallah bayan cikar sharuɗan magana ɗin to shi kuma liman da mamun ya gaya masa haka sai ya ga bai gamsu ba kamar yadda annabi lokacin da zule dai ne mai magana bai gamsu da abin da ya faɗa ba sai koma ga wasu daga cikin sahabbai a sadaka zule dai da suka tabbatar qalu na'am suka tabbatar to shine sai annabi sai ya aiki da magana su su yanzu to anan in wani daga cikin mamunka sun kai maka tasbihi ko suka yi ma magana kan cewa sallan nan babu kaza ko an yi kaza kuma kai ba kai da ya ƙini kan abin da ya faɗa shi mamu to sai ka hita batu ne bayar jau sai ya koma shi al'imamu liman bin adalai sai ya samu adalai guda biyu sai ya tambaye su kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya da yake su zaben manzo Allah kulluhum udulun shi yasa bai tsaya tambayowa da dawa da ba cewa dai a sadaka zule dai to mu kuma yanzu da kaga ba dukkan ba dukkanin ba adalai ba to kaga dole sai an ware sai an tattance eh sai a nemi adalai guda biyu waye adili je mun yi ishara ko a karatun da muka yi na bulugul mara cewa wanda adili wanda ya cika sharuɗa biyu na harko ya tsare addini ya tsare farilla bai bai wasa da abin da a farilla sannan ya nisanci abin da aka kabira haram bai dogewa aka aikata kabira ko da kwaya ɗaya ce wannan sharadi na farko kenan sharadi na biyu kuma hibzul muru'ati ya tsare mutunci duk abin da ka zubar da mutuncin mutum in yayi shi bai aikata shi duk ibadan mutum inda yana aikata abubuwa wayanda zai sa masu hankali da mutanen kirki su rena shi to ba adali ba ne ba a neman shi shaida bai daura aure bai kaza bai kaza bai kaza wannan shi ne adali shi ne adali to har muka ba da misali ko hula abba kasawa in dai al'adar mutanenku girmama hula girmama mai hula ko ana mutunta shi kuma rashin sa ta zai bayu a kasa mutunta ka har ma a wulakanta ka to rashin sa ta ruguje adalci wannan ya cire ka daga cikin adalci to abin ne ya kama da wani to wannan su adalai ɗin da zaka ko zai koma zuwa gare su shi liman sai tambaye su abinda sun ka gaya mishi in sun wafa kama mamun da ya mai magana ko tasbihi shi kenan in kuma sun halafa masa sai shi aiki da abinda suka gaya mai in lam yuhaqqiq amma su ma adalan da sharadi in lam yuhaqqiq iftira'a zaini in bai da tabbacin abinda su adalan suka faɗa ƙarya ne inda ya tambayi adalai misali sai ya suka faɗa mai abin da shi yana da yaƙinin ba haka abin yake ba to shi ya tabbatun mamun shi ya tabbatun adilan shi aiki da yaƙini shi ya san raka a huɗe bil yaƙin ba shakka ba ba zato ba a kawai sai wani daga cikin masallata mamu ya ce mai imamu ha akwai sauran raka a guda sai ya tambaya alilai guda biyu suka ce mai lalle akwai sauran raka a guda kuma shi yana da ya ƙini in fahimta to shi tabbatun adalai ne din shi tabbatun wannan mamudin shi aiki da yaƙininsa saboda ka'idar al-yaqinu la yazulu bishak yanzu abinda sun ka kawo mai ba yaƙini bane al-yaqinu dama la yazulu illa bil yaqini misli yaqini bai gushiya sai da yaqini irinsa to shi yasa aka ce yi aiki da maganar su amma da sharadin in bai da tabbacin iftira a zain abinda su ma adalan nan guda biyu suka gaya masa ƙarya ce suka kirkiro zaini wanda ismul ishara ne yana koma zuwa ga adalai ne mana in bai hakikanci cewa iftira ƙarya zai wayannan adalan kuma da an ga ce ya koma gare su to zai ambaci a hawal guda takwas wanda idan ya tambayi adalan guda biyu to duka wayannan a hawal guda takwas zai koma ne gare su sai in yana da yaƙinin cewa abin da suka gaya masa ba gaskiya ba ne shine ce bal shakkan au bal shakka au zanna wa naqsan qala mustankahan amla awil kamala wannan surori ne guda hudu ma'ana da ya tambayi adilan shakka lokacin shakka yake yi kan abin da mamunna ya gaya masa na farko au zanna koko yana zato ne biyu kenan wa naqsan qala su adilan nan guda biyu sun ba shi labarin cewa sallan nan na da kasu na kasu musankaha amla shi wannan bai ciki halin kasancewar sa mai shakku ne wanda kwankwanto ya aura amla ko ko a'a ba mustankaha ba mustankahu sahawi bane awil kamala ko ko sun ba shi labari da cewa sallah ta cika أخبروه بالنقصان أو أخبروه بالكمال بكمال الصلاة كينا كان ظانا أو كان شاكا wannan sune ahwal guda yana zato ne ko yana shakka ne sannan su adilan nan cewa suka yi sallar bata cika ba ko ko cewa suka yi sallar ta cika don duk zai iya yiwa zai iya yiwa ko to wannan su ne ahwal guda hudu saura guda hudu shi mustankahat sahawi bai ciki قبل السلام أخبر أو بعده معتقد الكمال فيما عنده yace qabla salami sun bashi labarin ne gabana a sallame sallah au ba'dahu ko ko a sai da an ka sallame sallah suka bashi labari ali na biyu kenan na uku mu'taqidal kamali yana mai kudurta sallar ta cika ne fi ma inda hu kan abin da ke wajensa amla amla shi ne na hudu koko ba ya da shi kaddara shi za ka yi mutaƙidar kamali fi ma inda hu amla ma'ana shi yana kudurta cewa sallar ta cika ne koko ba ya kudurta cewa sallar ta cika to wannan su ne a hawal tun da dai kuduri ne ba ya ƙini yake da shi ba shi ne shi kawai ya kudurta cewa sallar ta cika ne ko ko a'a bai kudurta cewa sallar ta cika ba lokacin da suka yi mai magana da wannan su ne ahwal guda takwas shi ne mala ya ce yarji ofis samani duk wa'annan ahwal guda takwas to zai dawo ya yi aiki da maganar adilan nan guda biyu zai magana zai aiki da ni da maganarsu hali na farko zamowarsa mai zato ko shakka zamowarsa mai zato sun ba shi labari akan sallah ta cika koko sun ba shi labari akan cewa sallah bata cika ba hudu kenan sun ba shi labari ne qabla salami koko sun ba shi labari ne ba'da salami shine da shida mutaqidal kamal ya ta cewa sallar ta cika ne amla shine na takwas to shine yace yarji'u fi samani duk wa'annan ahwal guda takwas tunda kaga dukkanin su bai da shi bai da yakini to sai shi aje abin da yake tunani wurin shi sai shi aiki ga magana adalai saboda shaida ce sun ka kawo aula in ku yi dawowa ga ra'ayinsu to yubtilu ya lalata sallah su ma in sun bihi sallah su ta lalace ko sun kai ta batu ne suka ce ga sallah su shi ke da eh amma in suka bi shi to da su da shi duka babu wanda adda sallah eh aula in ko ya tabbatar da cewa abinda sun ka faɗa ba haka bane shine ma'ana aula in ko shi liman ya sa abinda adilan nan suka faɗa ba haka bane to anan kan alal yaqini minhu ya amalu shi da batun sa shi aiki da yaqini eh shi aiki da yaqini eh inda yana da yaqinin cewa sallah ta cika sun ka ce mai bata cika ba to duk wa'ancan ahwal ba su a kai ne sai ya kyale su sai ya dawo ya aiki bisa ga yaƙini ne kenan muna da ahawal guda tara takwas zai bi adilai zai yi aiki da maganarsu hali na ɗaya zai yi watsi da adilai sai shi aiki shine halin kasancewarsa yana da yaƙini sallah ta cika ko bata cika ba sai suka gaya mai su adilan nan saɓanin haka to don sai shi aiki da yaƙinin shi sai shi kyale su to zai iya yiwa wani lokaci kuma su haura ma'adalai biyu su kai ga haddi na tawatur a tawatur wasu suka ce daga mutum biyar wasu malamai zuwa sama ila mala haya wasu suka ce daga mutum takwas wasu suka ce daga mutum goma to wanda ana kiransa da attawatur to zai iya yiwa adilan nan ba su kaɗai ba ne akwai wasu da yawa masu ra'ayi irin nasu to in nan da shi ko liman ya zai to shine zai gaya mana nan illa idza tawataru fa yarji'u liqawlihim wa huwa al-khilafa yaqta'u illa sai dai iza tawataru in sun yawaita su waɗanda adda ra'ayi wanda ya saba mana liman eh wato suna da yawa masu wannan ra'ayin ba mutum biyu bane kawai to a nan kan fayar ji'ul kaule nan ko yana da yaƙini ya aje yaƙini shi sai shi dawo shi aiki ga maganar aljumhur mafiya yawa majority wa huwa shi at-tawatur to ya qata'ul khilafa yana yanke sabani duk sanda an ga samu sabani wani ya ce kaza wani ya ce ba haka bane sai aka samu ga wata jama'a ta goya ma ɗayan su baya to shikenan sabani ya kare shi wanga da bai da kowa sai a ce to kai hankuli kuma shi tawaturi ba a binciken adalci ba sharaɗi ba ne da sai sun zama adalai a'a inda sun yawa yawan da yastahilu fil ada an yatawataru fil kazibi ga al'ada ba zai yi a ce sun haɗu a magana ƙwaya ɗaya ta ƙarya ba to shi kenan zance ya kare abinda suka zo da shi sai a yi aiki da shi to wannan ka'ida ce ta malami at-tawaturu yaqta'ul khilaf tawaturi ya yanke sabani kai ka ce kaza wance yace a sai aka samu wata jama'a suka zo suka goya ma abokin jayyar ka baya to kai kai hakuri ko da ko abin da kake a kai yaƙini kana da yaƙini to ka aje yaƙinin nan naka ka bi tawatuli don zai yi wa kai kai kuskure ya fi sauƙi sama da a ce dukkaninsu sun taru akan kuskure mutum goma a ce duk sun haɗu akan kuskure kai amma kai akan daidai kai kuma abu kwaya ɗaya suka faɗa wannan yana da wahala inda ba gaskiya ba ne sai an samu saɓani domin wa malhaƙo illa wahid kamar yadda al'imam malik yake cewa gaskiya kwaya ɗaya ce to kun ga nan liman bai da zaɓi sai shi bi tawaturi ko yawwa mafi yawancin masallata da abba ya gare shi kowa ya ce liman wasallan nan bata cika ba to ko da yana da yakinin ta cika shi aje ra'ayi ne shi bi shi bi at-tawatur aw shakka mustankahan aw shakka mustankahan am la akhbaru kama la naw naqsan fa khamsun suwar قبل السلام أكبر أو بعده مؤتكد الكمال فيما عنده to shi ma dai zai kawo a hawali kusan guda goma wanda duk waɗannan ahwal liman zai aje yaƙini ne ya dawo ya bi jama'a shi ne ce au shakkan ya kasance mai kwankwanto kan abin da jama'a ɗin nan suka gaya masa au zannan za ka ƙaddara zanna nan labudda min takadirihi shi ne na biyu au zannan koko yana mai zato ne bi kenan mustankahan yana wanda kwankwanto ya shiga shine na uku amla na hudu kenan ko ko kwankwanto bai lizimce shi ba bai dawwama bai lizimce zama tare da shi ba don zai iya yiwa mustan kaha amla duk dai na ɗaya ne mustan kaha amla shine na uku ko ko baya ba wanda kwankwanto ne ya aura ba akbaruhu kamalan sun ba shi labari cewa sallan nan ta cika au naqsan ko ku ce me suka yi sallah ba ta cika ba to shi ne ce fa khamsun suwar yanzu mun samu sura sura guda biyar sura ta farko zama wasa mai shakka ta biyu zama wasa mai kwankwanto ta uku zama wasa mustanka as-sahawi ta hudu sun ba shi labari ne bil kamal ta biyar shi ne sun ba shi labari ne bin naƙas da wannan su ne fuskoki nawa guda biyar qabla salami akhbaruhu aw ba'dahu to sun bashi labari ne gabanin sallama ko ko sun bashi labari ne bayan sallama in ka ce biyar sau biyu nawa kenan to goma kenan su ne a hawal guda goma don zai iya yiwa yana shakka suka bashi labari qabla salami zai iya yiwa kuma yana shakka sun bashi labari ba'da salami duk zai iya yiwa alibi kenan zai iya yiwa yana zato suka bashi labari qabla salami zai iya yiwa yana zato suka bashi labari ba'da salami zai iya yiwa sun bashi labari mustankaha mustankahan lisahawi qabla salami zai iya yiwa kuma sun bashi labari ne na mustankaha sahawi ba'da salami ba'da ba'da salami sannan zai iya yiwa wannan shida kenan zai iya yiwa sun ba shi labari da cewa sallan nan ba ta cika ba gabanin sallama zai iya yiwa kuma ba da salami sun ka ba shi labari takwas kenan zai iya sun ba shi labari ne bil kamal sallan na ita cika kablar salami zai iya kuma sun ba shi labari ne da cewa sallan nan ta cika ba da salami to wannan su ne fuskoki guda guda goma ustazu ka gane na baya to za a yi majara ba motaki dalkamali fi ma inda shi wannan bai ciki bai cikin goma ɗin da ya ambata ma'ana ko da yana mai itikadin sallata don abin da ya sa malamai suka fitar da shi saboda babu wata fa'ida ta sashi eh saboda mi zama wasu jama'a yana mai itikadi ne sallar ta cika ko ko baya yi itikadi to duka waɗannan fuskoki dai zai bar ra'ayinsa ya dawo ga ra'ayin jumhur na mamu wa tabtulu salatu fil ashri a gani a waɗancan ahwal guda goma sallah tana lalacewa iza aba ruju'an in ya ƙi dawowa ga ra'ayinsu wa yaqinahu hadha sai ce a shi zai bi yaƙini ne zai bi abin da ya yarda da shi shi babu ruwa ne da ra'ayin jumhur babu ruwa ne da tawatur kaza kaza ga duk masallaci an kasa mutane kashi uku kashi biyu duk sun ce sallah bata cika ba ya ce a shi dai yawa ra'ayi ne zai bi yaƙini ne zai bi ko kuma ra'ayin jama'a zai bi ya kaɗan to duk sallah ta lalace da shi da wanda ya bi shi shi ne waya ƙina hu haza idan ya ce zai bai ƙine shi wa hamdu aqisin awil mubashshari wa tarkuhu fiha walau sirran hari to cikin abin da ba a cewa mutum yayi sujudu sawi akwai hamdu aqisin godiya na mai acishawa mutum yana sallah ya acishawa sai ya ce alhamdulillah to a bayyane faɗa ko sirran ba a cewa sai ya yi ba'adiyya don ya yi ƙari babu komai awil mubashari ko kuma godiya na wanda an ka babu shara yana sallah aka ce mai ai mata ta haihu ko an biya mai kujerar maka sai ce alhamdulillah to ba babu komai bayyane ya faɗa ko a sauce amma hawa tarku hufiha walau sirran barin wannan godiya a wuraren nan guda biyu a cikin sallah walau sirran ko da asirce ne hari ma'ana hariyun shine wanda ya cancanta an gani so da haka almuhim ko da dai mutum ya faɗa ne asirce to an so kai ya faɗa in kai ashi shawa kana sallah to abinda aka fi da so shine kai shu amma in kai godiya to malamai sun ce kayi khilaful aula ba haka an kaso ba ba haka an kaso kai ba to ci gaba ma
faslun fi ma la sujuda fihi min al-ja'iz al-mazun kaza bi mazunin ka qatl aqrabi turiduhu a hayyatin fa aujibi aw la fa fi sujudihi qawlani يكره في الغير بلا بطلان tarwih ris ilaihi wa insati yaqillu wa insatin yaqillu yaqil na wa insatin yaqil yawa li mukhbirin mm
abtala in jadda yaqul kaza isharatun bi ra'sin aw yadi li hajatin aw li salami yurdadi wa nafsuhu li hajatin bi thawbihi sujuduhu li ghayriha li ghayriha sahawan bihi بالصوت مبطل بعمد يسجد من أما في الصحو كذا المنفرد تنخنخ لحاجة والأمثل لغير حاجة به لا ت- لا تبطل لا تبطل الصلاة بالتنحن إن كان من ضرورة كالبلغم كغالب الجشا كذا تنهد فغير مؤتم بسهو يسجد وإن يكن عمدا وجهلا أبطله والخلف في ابتلاء ريق جلف jafala جفل ولا سجود في بكاء في بكاء تخشع mm ولا سجود في بكاء تخشع بغير صوت كأنين الوجع mm غلبة أو عمد في القليل aw udda نعم أو أد في القليل أو لا فكالكلام في التفصيل
to malam ya ci gaba da cewa faslun ma'ana wannan wani fasli ne fi ma la sujuda fi wanda za a ambaci hawaye abubuwan da ba ba su da sujuda a cikin su da mutum ya aikata su me yasa saboda min al-ja'iz al-ma'zuni suna daga cikin abin da yake a ja'izi ne ma'ana mubahi ne abinda aka yi izini ma'ana izini shine abinda an an halatta ma kai sabanin wancan shi wancan musahabbi ne wannan kuma mubahi ne a suna da bambanci shi wancan in kai ma lada zaka samu al-mustahab al-matlub amma abin da yake al-jaiz al-ma'zun shi ba lalle bane ka samu lada baka da sai dai ya danganta sakamakon niyya amma shi karan kansa aikin to ba a ce in kayi mubahi kai tsaye za a baka lada mubasharatan ba to kuma babu sujuda sahwa akai yace kaza bi ma'zunin ka qatli aqrabi turiduhu aw hayyatin fa aujibi yace kaza bi ma'zunin haka mutum ya aikata abin da aka yi masa izini ma'ana aka halatta masa shine ma'ana izini a nan ba wai umarni ba eh al'izinu shine kawai a halatta ma a baka dama eh amma ba umarninka aka yi aka ce kai abin ba shi ne ce ka katli a ƙarabi kamar kashe kunama turiduhu wadda ta nuface shi eh mai sallah yana sallah kawai sai ga ga kunama ta nufe shi eh ta ma'ana ta tunkare shi don kunama ah, malamai suka ce ba ta gani ta cikin dabbobin da ba su gani kawai tafiya ne suke yi duk inda sun ka samu su fada saboda haka dabba ce wadda Allah ya halitta a miyawo Mak- ma- ma- ma- makautatta ce ba ta gani gaba ba ta gani baya ba ta gani kudu ba ta gani arewa to in ma kaga tayo cikin ka ba wai ganin ka na ta yi a'a kawai dai yanayi ne Eh, kama a je huduci ne shi shi yo daura da kai to cewa turiduhu wannan majazi ne majazi ne to shi da yace aw hayyatin ko kuma ya kashe macijiya hmm? ya kashe macijiya to a nan malamai suka ce fa'auji inda suka fa- nuface shi to ka wajabta cewa wajibi ne ya kashe su don kariyar lafiyar kansa da haka fuskokin kala biyu ne an gani a wannan babin yawan malamai sun ce wajibi ne domin ta iya yiwa macijin ka kyale shi ya zo ya sare ka ka mutu kuma Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahalu kaga ce a aini gaban Allah nake sallah nake saboda haka bazan yanke sallah yanzu in kashe maciji ba a'a nan wajibi ne ka kashe shi muddin da ya nuface ka shi yasa yace fa aujibi a nan inda macijiyar ta nufe ka ko kunamar ta nufe ka to ka wajabta kashe ta aula kuma in ka kashe ta babu wata sujuda a kanka saboda shari'a ta yi izini ka yi eh aula ko ko kunamar bata cije bata nufe shi ba macijin ma bai nufe shi ba shi yana sallah kawai sai ya ga kunama ta yi wani gu daban ko ya ga maciji ya yi wani gu daban sai ya ɗauki abin bugu ya kashe kaga akwai bambanci to fa fi sujudihi qawlani shi wannan na biyun cewa zai yi sujuda ba diya ko ko ba zai yi ba akwai magana biyu wasu ce tunda ya kashe ya kashe kunaman nan bata yi wurinsa ba to sai ya yi sujudul ba'di sai ya yi a sujudul ba'di saboda mi shari'a bata ba shi izini shi ba dama wadda shari'a ta ba da izini a kashe wadda ta nufi mai sallah to shi kuma kunamar tafiya ta take yi ba wurin shi ta yi ba macijin ma ba wurin shi ba wasu kuma suka ce a'a ba sai ya yi sujuda ba domin akwai yiwuwar ko ba wurin shi ta yi ba daga baya ta sake dawowa ta yi wurin shi to in dai ya ganta kusa gare shi dauki abin bugu ya kashe ta kuma babu komai a kansa yukurahu fil gairi bela butulani to yukurahu an karhanta kashe wata dabba fil gairi wadda ba maciji ba kunama ba ko wani ƙwaro kamar irin kyasu tarmani ko ƙeya ko kuma tururuwa ko abin da ya kama da wani duk dai wani ƙwaro wanda ba biyun nan ba da aka ambata to kashe shi a sallah makaruhi ne ko da ya nufe ka waɗanda biyun su shari'a ta ba da izini sai waɗanda za a yi ƙiyasi da su don su nassi ya ambata su aka nassanta a wurin malamai ko kuma waɗanda za a iya kwatantawa da su to bela butulani amma karhancin ba a ce kuma sallah ta lalace ba sallah na na amma dai ya yi makaruhi tarwihi rijilaihi wa insatin yaqil haka cikin abin da ba a ce sai ya yi sujudu sahwai ba tarwihi rijilai shine hutawar kawahunsa ya dade tsaye sai ya dan dage kawar dama don ya dan huta bayan ya dan huta ya aje ta ya sake dage ta hagu to wannan ya aiki ne ziyada ce a cikin sallah to amma tun da shari'a ta halatta masa ba a ce shi ba adiya ba wa insatin yaqilli mukhbirin ko kuma yana sallah ya dan yi saurare kaɗan liba kubirin ga wani wanda ya je yana ba da labari yana sallah sai ya ji ana cewa ai gari kaza an kai hari sai dan tsaya kaɗan ya dan saurara eh ko yana sallah ya ji an ce ana ci ana rabon wata ganima sai dan saurara ya je ina na aka rabon saboda in ya ƙare eh to malamai sun ce in dai sauraren bai yi tsawo ba shi ne abin da ya saurara bai wuce jimla biyu ba to babu komai amma in ya za abin da ya saurara ya kai jimla uku da malamai sun ce sai sallar shi ba ta lalace abdala in ya tul jiddan to ka gani in sauraren ya tsawaita sosai to ya lalata masa sallah ya lalata shine malamai suka ce in ya saurari jimloli da yawa sama ga biyu sun kai uku ko hudu ko biyar ko zuwa goma ba ashe in zai yi toshi kaɗan ya ɗan saurari jimla guda ko biyu sai ya tsaya haka kaza isharatun bi ra'si haka cikin abubuwan da ba a ce yayi sujuda sahau ba nuni da kansa yana sallah sai nuni da kansa saboda buƙatar da ta sashe haka din to babu komai kama yana sallah sai wani ya zo yana tambaye sai ina ya aje abu kaza sai ya haka ya yi nuni da kai ya yi nuni gabas ko dama to babu komai auyaji ko ya yi nuni da hannunsa ina abu kaza sai ya mai haka shi na sallah lihajatin amma wai akwai bukata ba wai ya yi haka kawai dan ɗaya shaidanci ba a wata bukata ta saye wannan isharar da hannu ko da kai awin salamin yurdadi ko kuma sallama aka yi mai sai ishara da hannu yana niyyar ya amsa sallama to shi ma wannan babu komai in mun kana sallah mutum ya ce ma assalamu alaikum to sai ka amsa mai da hannu ko ka amsa mai da kai kai mai haka eh amma in ka ansa da baki to sallah ta lalace eh shine yurdadi wannan fakkul murgami asalin sa yaruddu radda yaruddu raddan to dama a ilmul arut cikin ababen da aka halatta ma mai kasida zai iya fakken almudugam almudugam harafin da adda idigami wanda haƙƙinsa a ƙa'ida a shigar da ɗaya cikin ɗaya wannan dalon a shigar da ɗaya cikin ɗaya da babu laifi don kayi fakkinta wa nafsuhu li hajatin bi saubihi sujuduhu li ghairi hasa hawan bi haka nan wa nafsuhu tofinsa ya tudda miyau ko majina li hajatin saboda wata bukata yana sallah sai ya ji miyau sun cika mai bai sai tudda su bi saubihi a cikin tufafinsa hankicin ɗinsa ko hannun rigarsa ko abin da ya kama da wannan to ba a cewa sai ya yi sujudu sahawi tun da shari'a ta yi mai izini ko kuma yana sallah sai majina ta tallake mai ga makoshi ta kyaucewa to shari'a ta ba dama ya kakota sai ya sa ga abin nan ga suturarsa hankicin ɗinsa ko wani kyalle sai ya ci gaba da sallar shi to babu sujudu sawi a kansa amma sujudu hule gairiha yin sujudarsa idan ya yi tofi ba don bukata ba sawan bihi ya yi ne da raukanuwa ko da ganganta wannan sai ya yi sujudu sawi a kawai lahiya telau haka ɗaya ka kuma yana ya kakalo ta da ƙarfi da ya ji ko ya tudda mewa to wannan malamai suka ce sai ya yi ba'adiyya saboda ya yi ƙari a cikin sallah kai bal ma bi sauti mubtilu in ma tudda mewan nan ya sa sauti ya bayyana to ya bata mai sallah da ya sai da sauti ya hito sai da na kusa gare ya ji sautin wani abu to wannan dan sautin na tuk to ya bata sallah shi yasa aka ce ai ya samu kyalle sai ya dada baki ne sai shi zuba ba tare da sauti ya bayyana ba an fahimci abin da yake magana ko to bi amdin yasjudu to wanda kuma ya da gangan ba bukata ta same shi ba ya tudda mewa da gangan to zai yi sujuda man amma wanda yake yana limanci shine liman to tare da wancan yake kenan bi sauti mubtilun bi amdin su suke haɗe idan an samu sauti kuma ya yi haka ɗin ne da gangan to sallar shi ta lalace amma in mantawa ya yi to ba za a lalata masa sallah ba sai dai ya yi ba'adiyya shi wanda ya fitar da sauti ɗin yawwa idan ya tudda miyau ko majina sauti ya bayyana kuma da gangan to wannan malamai suka ce hukunci ne kamar yayi magana so da haka sallar shi ta lalace amma inda sahawi yayi to sai yayi ba'diya to yasjudu man amma fi sahawi wanda kuma yayi da raukanuwa shine aka san wancan kenan wanda ya tudda miyau ko majina da raukanuwa to sai yayi sujuda ba'diya amma holiman kazal munfaridu haka mai sallah shi dai shi ma mu dama liman ya dauke mai sahu in ma mu ne to liman ya dauke masa ba sai ya yi komai ba amma da liman da mai sallah shi kadai duk wanda ya tudda yawo kuma aka samu bayyana sauti amma ba da gangan ba to sai yayi ba ajiya tanahnuhu lihajatin wal amsalu لغير حاجة به لا تبطل tanahnu gyaran murya mutum na sallah sai gyaran murya kuma yana sallah lihajata amma akwai bukatar ta sa haka eh majina ta tsallake mai ga makogaro eh to wal amsalu zance wanda yake abin zabi da gaira hajatin koda yayi wannan gyaran murya ba dan bukata ba to la tabdulu bihi sallah ba ta lalacewa da shi da akwai wanda suka ce sallar ta lalace in babu bukata amma dai zancen da yake abin zaki shine sallan nan ba ta lalace ba لا تبطل الصلاة بالتنخم إن كان من ضرورة كالبلغم لا تبطل الصلاة صلى بات لا لا شوى بالتنخم إذا أكاكو معجنة إرم معجنة نتا تكين كريجي أه؟ sai mutum ya kakota to ba cewa sallah ta lalace amma fa in kana min daruratin in yayi haka ne don lalura eh kila yana sallah sai ji majina duk ta taushe mai makoshi ko to babu laifi akwai lalura kalbal gami kamar hukuncin kamar majina ne ita wacce ana kiranta da annukhamat majinar kirji balgam kuma wannan zaka fitar ga hanci to hukuncin ta kamar hukuncin balgam ne kana sallah sai majina ta dwade ma hanci babu laifi ka dan sa dan kyalle sai ka dan yace ta eh an yi uzuri tunda hanci ka ganin na sheda ka fita idan masheda ta ta ta ta ta, ta dadi to kaga akwai matsala akwai lalura ko ba haka ba ka galibil jusha haka kawan wanda gyatsa ya rinjaye shi yana sallah sai irin gyatsa din nan hmm? to shi ma ba a cewa sai yayi sujudus sahwi kaza tanahuru haka irin dogon nishi din nan hmm? irin dogon nishi din nan na shiga ba ba na gajiya ba shi at-tanahud bambanci ne da al'ani shi al'ani ne galibi ana yin yana don ciwo don rashin lafiya kan kana ciwo ko ciki ko hannu ko kafa shine sai ka ka to wannan ana kiran sa da al'aniyin zai faɗe shi nan gaba amma at-tanahud shi nishi ne wanda zaka yi saboda bakin ciki da damuwa irin dogo ya tara abubuwa zuciya ta cika ko kuma yana bata mere eh ya suke sai ba gana wani tona tanahud to babu lahi mutum ya yi kila yana cikin sallah sai ya tuna da wani ya bata mere to shi sababinsa damuwa da bakin ciki shi ne ma'anan manta na harafin sala a cikin ahadari to kaga suna da bambanci shi wancan atta'ani ko al'ani shi ne na ciwo to fa gairu mu'tammin wanda ba mai koyi ba ko to ya sujudu bi sahwi in yayi shi zai sujuda in yayi shi ne da raukanuwa fa gairu mu'tammin kamar liman da kuma mai sallah shi kadai an gani yawwa amma wanda an mamu to ba sai yayi ba'diya ba amma da liman da mai sallah shi kadai to duka idan yayi at-tanahud din nan da kuma aljusha irin gatsan nan da ya bayyana sauti duk waɗanga in sun ka bayyana sauti to in dai da raukanuwa ne a sai an yi ba'diya an fahimta wasu kuma suka ce a'a ba sai an yi ba'diya ba wa in yakun amdan in ko da gangan ya yi gyatsa ko ya yi dogon nishi da gangan aujala ko ko bai san cewa yin gyatsa a cikin sallah laifi ba ne ko yin nishi a cikin sallah laifi ba ne saboda bai je makaranta ba to abdala ya lalata sallarsa ana yana cikin wuraren da malamai suka ce jahilci ba uzuri ba akwai wuraren da addini rashin saninka ka to ba uzuri bane baka sani din baka aikata kuma za a yi ma hukuma ba ko ina ne jahilci yake uzuri ba to nan yana ciki wal khulfu sabani yazo wal khulfu jafala sabani na malamai jafala yazo shine ma'anar jafala fifty la'i ga wanda ya haɗe miyansa wanda misali wanda ya tattara miyo sai da sun kai yawa sai ya haɗe su shi miya hukunci ne wasu ba daga zuwa gaje babu komi wasu sun gace a sai ya yi ba adiya shi ne saɓanin mana tun da tara su yi da ganga ba su sun ka taro da kansu ba to wannan shi ne bayan ya tara kuma sai ya haɗe su wasu ga ce a daidai yake da kamar ya sha abin sha sai sun ka yi kiyasi da wannan wasu ko suka ce a dama ya yi nashi na ba daga waje fito da su ba shi ne arrik miyau to wal khulfu sabanin malamai jabala ya zo fiftila irikin wajen haɗe yawu a sujuda ko ba za a yi sujuda ba wasu ce za a yi wasu ce ba za a yi ba wala sujuda fi bukata khashu'i babu sujuda ga kuka na tsoron Allah yana sallah sai tsoron Allah ya kama shi sai ya fashi da kuka to babu komai in kuma ba na tsoron Allah na ba to in na riye ne eh ko ko wani abu na ya tuna ya tuna da baba ne ya mutu na ya fashe da kuka to wannan an samu matsala ai amma fa shi ma bai gaira sauti shi ma in babu sauti in babu hashi na tahashshu'i na tsoron Allah din to ka azika da sauti ka azika da wannan a'a shi yasa abin da zaka ga wasu limaman harami ke yi akwai dan gyara a ciki to zaka ga su ba da sallah suna kuka kuma har da ciccika to wasu malamai suka ce akwai gyara a kai ba a bukata a bayyana sauti wanda za a gano cewa eh kuka kake ka aninil waje kamar hukunci ne guda da nishin rashin lafiya an gani shi ba babu laifi a kansa amma galabatan in ciwon yarin jaye ka ne ba ka iya kwantarol din nishi din ba wai da gangan ne ka kirkiro makanka nishi ba ciwo ne ya kai ciwo sai ka dinga wai to babu laifi a udda fil qalil haka inda yake ba laifi in ya zan ana lissafe shi da cewa nishin dan kadan ne kadan ka yi shi to wannan babu komai ko kuma a galabatan rinjaye kai akwai nuskan da ake rubuta gulabatan eh to duk ɗaya ne saboda rinjayarsa au udda fil qalili ko kuma an lissafe shi cewa kaɗan ne ne an gani aula in ko ba rinjaya ta yayi ba ba kaɗan ne ne ba to fa kalkala ne hukunci ne kamar hukuncin magana fit tafsili kun san ai tafsilin magana wanda ya magana a cikin sallah ko da gangan sallah ta lalace to haka shi ma wanda ya yi nishi da gangan an gani kuma mai yawa ba ɗan kaɗan ba kuma ba rinjayar sai ba to sallah ta ta lalace in ko da raukanuwa ne to dama an ce wanda ya yi magana da raukanuwa mi an kace shi sai shi sujudu sahawi to shi ma haka saboda haka ana hukuncin su guda da magana to wannan shine karshen wannan fasali sai wani sati sai mu tashi faslun fi ma la sujuda fihi min al-ja'izi al-makaru abinda yasa karanta waɗanda abubuwa za su taimaka ma mai sallah dan so tari wani abu sai kaga mutane ba su dauke shi komai ba amma wani abu ne ana nan kana hauka a shi sallah ka ta rushe kai baka sani سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته